أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوة أنا المسلاتين سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم ريتل laraba ko kuma kai alhamis yau maraicin alhamis ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in hudu, wanda ya dace da sha uku ga watan april shekara ta dubu biyu da da ashirin uku. za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai albarka suratul jum'a inda muka kwana amma za mu soma da bi ta kan wasu tambayoyi da suka zo watakila a samu wata fa'ida a ciki wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ranka ya daɗe to ana addu'a ce da ba ta da amfani mun fi mu ji akramaka Allah a'anaka Allah rahimaka Allah ghafaraka amma ranka ya daɗe in ma addu'a ce ba a karɓarta lokacin mutuwan ya zo ba a canza yace kuma yayi albarka amin malam dan Allah tambaya ta ita ce mai itikafi zai iya fita ya shiga makarantar marajiyu ya je karatu ba matsala yana nufin wannan makarantar jarma akadami da suke makwabtaka da masallaci idan uzuri na lalura ya kama ka ka shiga waccan makaranta ta jarma uk ko wannan makaranta ta ibn masud ko kuma nan bangare duk inda ta kama da bisa uzuri da lalura ka je ka yi lalura ka ka dawo amma ka tafi makaranta ka karantar ka dawo ko ka je ka ɗauko karatu ka dawo na baya cikin lalura mai tikafi baya yi idan kana da uzurin haka nan kada ka shiga itikafi ka lizimci masallaci ba tare da itikafi ma'ana sanda kake da bukata ka je ka yi in ka dawo kuma sai ka sake shigowa yace malam ranar juma'a idan liman ya zamna ma'ana yana cikin hudu ba in ya zamna to sai waɗanda ba hausa ba su yaƙuri da mu in ya zamna hausan mu kenan sai in ga wasu suna addu'a shin malam ana addu'a wannan wuri ne mala in ba a yi don Allah a jama mutane hankali a bari in kuma ana yi to don Allah a ƙara tunatar saboda iri na da ba su yi sai mu gyara malam na gode sosai Allah ya saka da kai ya tabbata hadisin ibnu mas'ud da wasu hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana yana yin hudu ba biyu yana zaunawa tsakanin su yajlisu bainahuma qalilan yana zaunawa tsakanin su kadan amma ba wani abu da inganta ce annabi yana faɗi a wannan zaman amma wasu malamai wajen taharrin sa'atul ijaba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar juma'a akwai awa ko dan wani lokaci wanda duk addu'ar da kai sai Allah ya karba kuma daga cikin mafi inganci maganganu akwai daga fitowar liman zuwa saukar sa minbari to daga fitowar liman zuwa saukar sa minbari yaushe kake da wani dama shine lokacin da ya tsaya tsakanin hudu guda sai suka ce to kai addu'a to kaga wannan kirdado ne ba wai nassi ne cewa yi addu'a ba za ka malamai suka yi nassi akan cewa idan za ka yi addu'ar to kai ta asirce kar ka yi ta bayyane kar ka yi ta da tashwishi sannan kada ka ɗaga hannuwa saboda bai tabbata wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ba ka ƙarshen ƙarshen hudu ba yana addu'a duk da ita ma wannan bai ɗaga hannuwa in ba roƙon ruwa yake yi ba amma a tsakiyar hudubobi guda biyu hudubobin nan matsayin raka'a biyu suke kaga a zahar ce kake yi sai aka yanke raka'a biyu aka bar raka'a biyu wannan biyu sai aka bai da su hudu ba biyu to shi yasa yake da kyau musulmi yayi kokari ko yaushe a fara hudu ba da shi dai zan ka samu cika korawo kawai guda biyu sannan kuma da sallar guda biyu assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah yana so a fassara mai ayu guda biyu in kika son mutum ya dauko ayoyin da ba cikin tafsirin su muke ba ya ce mu fassara masa madaki ba mu sani ba ko na uzuri yasa bari mu ansa wannan amma ku daina rubuta tambaya ta a fassara min aya kaza a bari an kai tafsirin ta ai inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wannan ta zo ne a suratul ma'ida wajen maganan ƴaƴan adam guda biyu da malaman tarihi ke cewa qabila da habila wanda qabila ya kashe dan wansa habila ko to shi habila yake cewa in ka tashi kashe ni ni ba zan kashe ka ko ka himmatu ka dau maka bi zan kashe ni ba zan kashe shi ba zan kashe ban zan kashe ka ba ni ina son da nau zunubi da naka duka gama ka kwasa kai ta tafiya ka zama cikin yan wuta wannan kuma hujja ne akan cewa idan mutum ya kashe wani to duk zunuban wanda aka kashe za su dawo kan wanda ya kashe shi matukar ya kashe shi ne zulman sai kuma fabada abi au'iyatim zuwa karshe wannan kuma ta zo ne a suratu yusuf wajen da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya sa aka zo da ɗan uwansa sai ya ɗauki mudunsa na shan ruwa ko moɗa ko kofinsa na shan ruwa mai daraja irin na sarakai sai cusa cikin kayan ɗan uwansa binyamin bayan da suka tafi sai aka yace aje ayi shela ku dawo an yi sata innakum lasariqu qalu wa aqbalu alayhi madha taqidun qalu nafqidu suwa al-malik wa liman jaa bi himlu ba'id wa ana bi za'i kace ku zo an yi sata to shine sai Allah ta'ala ke cewa fa bada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi sai Yusuf ya fara binciken kayan ƴan uwansa wa'ancan goman kafin ya zo ga kaninsa saboda da ya fara da shi sai su fara tunan a to ko daman ya san shine ya dauka ko ko daman wani abu ne aka kulla shine fa bada'a bi awiyatihim sai ya fara da kayan su qabla wi'a'i akhi kafin kayan dan uwansa ثم استخرجها من وعائه تدسي فتودا مود أكاين قلنسا ثم استخرجها من وعائه كذلك كنا ليوسف ألا تكمراك لمك الشريا ويوسف دبارا ما كان ليأخذ أخيه في دين الملك إلا إن شاء الله با يد زائي يقاتل أن أوان سيداو دشي تكين هركة سراوتا أمسرا إن بعد إذن الله دسوم ده ده ده هو ده هوري والصبا نرفع درجات من نشاء muna daga darajar wanda muka ga dama kamar yadda muka daga annabi yusuf muka ba shi matsayi a misra a lokacin da yan wasu suna lobin ya taimake su da abinci ba san shi ne ba wa fauka kulli zai ilmin alim sama da kowane mai ilimi akwai wani mai ilimi haka sama sama sama kowa duk ilimin ka wani da gaba da kai har a kuri ya zama Allah shine mafi ilimin masu ilimi assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana ina da tambaya kamar haka mala ina son yarinya amma mamata ta ce ba na aurenta kuma ba ita ce ta farko ba a yanzu malam har naji cewa aure ya fita rai don Allah malam me mafita mafita kai ma mahaifiyarka da'a abinda duk ka san bai mata daɗi ba ka bar shi in kana so albarka ga rayuwarka in kana son kai auren da zai yi karko ka ji daɗinsa ka more masa kada ka saba mahaifiyarka amma idan ka fahimci akwai son zuciya tare da mahaifiyarka akwai wani alherin da take kauce wanda bata gane shi ba to wannan babu laifi ka nemi a fahimtar da ita idan kai baka iya lura da ita nemo wani babban yayanta ko malaminta ko surukinta ko wani makocinta wanda suna mutunci ko ta babbar aminiyarta ko gwaggonta ka nemi wani wanda zai gamsar da ya fita abin alheri ne har ta amince ya ce wani zo ka yi auren nan in ka yi haka za ka samu fita amma ka sani ko kana riƙe da matar kama yake ka ta buƙaci ka rabu da ita albarkar rayuwarka shi ne ka rabu da ita bale baka riga ka auro ta ba saurayi kafin ya yi aure in ya samu mata sai ya ɗauka duk duniya nan duniya ta ƙare kanta sai ɗauka ba a koma samun mace irin wannan babu kyakkyawa irinta babu mai addini irinta babu mai tarbiyya irinta babu wadda za ta so ni irinta sai ka aure da shekara biyar bakwai sai ka fara gane shi duk wannan bogi ne duk ƙarya ce mata duk abu ɗaya ne wanda duk Allah ya ci sheka Allah ya bada zaman lafiya assalamu alaikum mala Allah ya ji kan mahaifa amin mala halatta mutum ya rika qur'ani yana karantawa cikin sallar tarawih ko tahajjud alhali yana mai biyan liman ba wani nasin da ya nuna ana rika qur'ani wurin sallah zaka makruhi ne malamai sun kyamaci ka rika alqur'ani a wurin sallah sawon kai ne liman ko kai ne mamu sai suka ce sai inda uzuri uzurin shine misali liman haddasa ba ta da kyau kwarai kuma kuna so ku sauki qur'ani wanda abu ne mai kyau ba laifi bane sunna ce ta magabata sauki qur'ani a sallolin a sallolin dare na azumi to sai a ce wani ya rika qur'ani bayan sa dan in ya kage ya tada shi ko ya yi kure ya gyara masa kaga wannan uzuri ne in babu uzuri ba su rika alqur'ani daga cikin abinda yasa ba su rika alqur'ani akwai daukewar hankali na farko kaga an ce ka rika ka damƙi hagunka da damanka ko don kana riƙe da ƙurani kaga ba za ka yi damƙara don haka wata suna ta faɗi na biyu za ka yawaita motsi na juya takarda na uku za ka kai idonka inda ba nan ake so ba a wurin sallah idan ake so ka kai idonka wurin sujudarka kai ko idonka duk zai yi ta biyar saɗurra ko saɗara saɗara ta alƙura to wannan abubuwan su ne suka taru suka sa malamai suka kyamace a riƙe alƙur'ani in ba da uzuri ba a cikin sallah ya halatta mu ce addu'a da hausa cikin sallah ban san dalilin da zai hana yin haka ba don haka insha Allah wa ana iya ya halatta mu ce addu'a cikin ruku'i bai halatta ba annabi sallallahu alaihi ya hana malam menene gaskiyar wannan maganar idan ka gama tafiya eh ka sallama ko sallama idan ba kai ma annabi salati ba babu sallarka wani ce magabata ya faɗi wannan magana amma kai matuƙa ne ga nuna muhimmanci yin salati salati annabi sallallahu alaihi cikin sallah bayan gaisuwa da fata alheri Allah ya ji dan mahaifa Allah ya gafarta malam shin koyi da halatta ka ware wata rana don yin azumin nafila ga wani magabaci ko sahabi ko annabi faufau tambaya ta ƙarshe wadda ta maimaitu tana magana ne game da ba ku san faufau ba sam sam baya halalta tambaya game da tarawihi da tahajjud kusan ko shekara ne daman sai an yi ta saboda mi saboda akwai malami a wannan zamani kuma rikakke amintacce mai ilimi mataimakin sunna shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda ya faɗa sosai da wannan yin tarawihi da tahajjud menene hujjar sa magabata ba ta suke yi amma abin da yafi zama babbar hujjar sa shine cewa shi bai yarda a wuce rakawain da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar na Aisha ta faɗa bai wuce raka'a 11 a wata riwayar 13 kaga bayan ya isha akwai ba'da rakatain ba'da al-isha ko to sannan kuma an jima sai yayi qiyam da raka'a 11 kaga nawa kenan sha uku ko Sheikh Albani yace da ta kowane hali ba a wuce wadannan kawai tunda nan sa bai taba wucewa ba inda halal ne da ya wuce to wannan fiqihun malam Albani ne wanda ya saba ma tsararrakin sa na malamai irin su Uthaymeen irin su Bin Baz kai har can gaba irin su Nawawi irin su Ibn Taymiyyah irin su Ibn Al-Qayyim irin su Zahabi kai har can gaba irin su Imam Malik Ibn Anas da malamai magabata da yawa duk ba su da wannan ra'ayi kai har zuwa ga sahabbai to malami mutum ne kamar kowa da ka dan tara ne bai cika goma ba wannan fatawar ta mala albani ta sa kusan duk shekara san dauko wannan magana yayi maganganu masu zafi yace malamin mu Sheikh Al-Khulaifi Abdullah Al-Khulaifi wani limamin harami ne Taqiyuddin Allah ya gafarta masa ina jin ban taba kukan mutuwa da hawaye mai yawa irin yadda nayi mutuwan kulaifi ba bawan Allah kuma ba ni ma makka lokacin da ya rasu amma da na ji labarin mutuwarsa ina madina na shiga damuwa kwarai da gaske shi yake sallan magariba a harami can shekarun baya mutuwarsa za ta kai wajen shekara kamar ashirin da biyar ko abin da ya fiye ila ma zuwa talatin na manci shekarar mutuwarsa to a da tarawihi da tahajjud abu ɗaya ne game suke kulaifi ne ya kawo a yi bayan isha a je a huta a yi bacci a ci abinci a dawo a ɗora shine yake cewa shekara hamsin da suka wuce aka kago wannan bid'a in ji mala albani ta magana ita ce menene illar idan na yi raka'a takwas na je na ci abinci na yi bacci na kuma tashi karshen dare na sake salame illa ga wannan shi babbar illar a wurinsa yin raka'o'in fiye da goma sha ɗaya wanda wannan kuma ya kusan zama ijima'i na malamai cewa ana wuce wa'in raka'o'i ma'ana ka fatanin sahabbai ba sha ɗaya suke yi ba haka tabi'ai haka abin ya yi tafiya ya yi tafiya ya tafiya har sheikh sa'id aljazairi malamin da ke karatu ba zuwa madina sun san shi a haram ɗaya da ɗaya da ba Allah ya ji kansa yake yayi littafi sunansa salatu tarawih fil masjid an-nabawi منذ 1000 عام sai albani ce to ina ranmu da shekara dubu mu annabi ya dame mu wannan maganar gaskiya ce annabi ya dame mu amma bai yiwa ya zama laifi ne a wuce waɗannan rakawain ko ya zan sabai suna wucewa to da ka na ɗauko wata fatawa wadda take a abin nan shafin Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid al'islam su'al wa jawab islamqa.info wannan fatar ta burge ni kwarai da gaske haka na ɗauko yana so in karanta mana ita saboda na ga bayanan nasa sun yi daidai da abin da ya kamata mu ji mai tambaya ce samitu maqta'an fil youtube mala in nefa ce kuna iya kunna generator ne يكي سميت مقطعا في اليوتيوب يقول إن صلاة التحجد بدعة ولم يرد التفرقة بينها تراويه مع التحجد كلها صلاة واحدة تكون أول الليل أو آخرة وأن أول من بدأ بها هو إمام الحرم عبد الله الخليفي رحمه الله قبل حوالي خمسين عاما ولم تكن هذه التفرقة موجودة من قبل فهل هذا صحيح وما حكم صلاتها متفرقة كما يفعل الناس وقام يتنبيه يتنبيه يتنبيه ya gani wani a YouTube yana cewa sallar tahajjud bid'a ce kuma raba ta da tarawihi su zama salloli biyu ɗaya farkon dare ƙarshen ɗaya ƙarshen dare bid'a ce wadda Imamul Haram Abdullah Kulaifi rahimahullah shi kago ta shekara 50 da suka wuce yace to bai hukuncin wannan malami amsa mai sai ce alhamdulillah awwalan yustahabbu qiyamul layli fi ramadana wa ghayrihi وهو آكد في رمضان وتشرع له الجماعة لفيله صلى الله عليه وسلم في لفظ yace da farko dai mu sani yin sallar dare ga azumi mustahabbi ne haka ma ba ga azumi ba mumini darajarsa shi ne ƙyamun lai ko ba ga azumi yanzu kana tashi cikin dare kai sallah fuska ka za ta yi annuri al'amuran ka za su yi kyau mutuncin ka zai tsayu za ka yi kwarjini sannan kuma za ka zama soyin Allah ya ce amma ta fi ƙarfi ga ramadan kuma an shar'anta yin ta a cikin jama'a saboda annabi sallallahu alaihi yayi kuma sabban sa sun wa waqtul qiyam min ba'di sunnati al-isha ila tulu' al-fajr yace lokacin da ya dace ai wannan sallah shine daga sadda ka gama sunnatul isha ba akwai rakatai ba da isha ba ila tulu' al-fajr har al-fajr yake wannan gaba ɗaya lokaci ne na me ولا تحديد لعدد الركعات فيه babu iyaka ga raka'o'in da ake cikin dare akwai hadisai da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ala nafsika bi kasrati sujud wanda ya roki manzo Allah ina son kusanci da kai aljanna yace to ka taimaka min ga kanka da yawan sujuda yaushe ne zaka iya yawan sujuda cikin dare يأتي لما روى البخاري ومسلم عن عن عبد الله بن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل منذ أن لنا هدب ونيمة فتوى kaga mu kuma yanzu da kana ce hudu wani yace mala ina da tambaya zaka ce bari an muka hudu ba shi manzo Allah yana hudu ba ake masa tambaya kuma ya yanke hudu ba ya bada amsa yace manzo Allah ya me kake gani ga sallan dare qala masna masna fa idha khashiya as-subha salla wahidatan fa'autarat lahu ma sallah kai tai bibbiyu bibbiyu har sai in ka ji tsoron asuba sai kai guda tai maka witri shi dole jama'a akwai iyakar cewa anan inda iyakan cewa wajibi ce yaushe ya kamata annabi faɗi wannan sadda kai masa irin wannan tambaya wa salatul qiyam tusamma tarawih لانهم كانوا يستريحون فيها بعد اربع ركعات yace qiyamul layl ta ramadan ana kiran ta tarawih لانهم كانوا يستريحون فيها بعد اربع ركعات saboda in su yi raka'a hudu zauna suka su huta kaga limamin mu da ba su huta ya kamata faɗa musu haka sabon masjid sahaba limamin mu suna jin zakin tilawa suka ki tsare ce ku ba tarawih ce kuke mana tarawih hutu shine tarawih min raka hudu a huta a koma yanzu yace wa tahajjudu huwa al-qiyam wa qila tahajjudu ma kada ba'da an-nawm khas ayuwar dare tace tahajjud kaga ba ban manci da tarawih ke yace wasu kuma na ganin tahajjud ita ce sallar da zaka yi bayan ka tashi bacci asalin kalmar tahajjud daga hujud ne akasin an-nawm shine ba muke ce ma kurga kalmin kurga ta kusan bacewa yanzu da sadda ma tana ɗinki hula a cikin dare sai a ce wance za ta yi kurga to da teloli suka yawaita su ma suna kurga suna kwanan dare suna aiki ma'ana sun kwana suna wani abu sai bacci shi ne tahajjud to kai ka kwan sallah don haka kayi me kayi tahajjud kuma Allah ya faɗi wannan cikin Qur'ani yake min al-layli wa tahajjad bihi kai rashin bacci da Qur'ani kai ta karatun sa nafilatan laka ƙari ne gare ka yace wallailu kulluhu mahallun lilqiyam duk dare ana iya tsayi falau qamahu kulluhu kana muhsina inda daga gama isha'i kai nafilan nan kai ta sallah har sahur ka kyauta ba laifi walau qama awwalahu thumma qama fi akhiri fala haraja fi dhalik in kuma kai sallah farkon dare sannan ka je karshen dare kai sallah kuma ba laifi wala wajha liman ba wata hujja ta hana shi وهو ما عليه المسلمون من أزمنة بعيدة يفعلون ذلك تخفيفا وتيسيرا يتعون شنا بدنا مسلمين كي تنزع من يمين أو سبو دا نيمن صوتي دا, دا صوت أو كيرا كوي كدن فرقون داري كجي كي تبتشين كسي كوما تاشي كما وساكي وسو وأما من منع من ذلك من أهل العلم المعاصرين فلأنه يرى الزيادة يرى بدعية الزيادة على 11 ركعة yace wanda ya hana wannan cikin malaman wannan zamani kaga bai ce ba malami ne ba don ko shi munajjid ya san albani malami ne kuma munajjid mun yadda da shi a matsayin babban malami amma ana magana inganta dici corona na wa za mu kawo ba za ku kawo munajjid duk da ke shi ma gogagge ne kwarai da gaske yace to malamin wannan zamani da ya hana saboda shi yana ganin bid'a ne a ƙara fiye da raka'a goma sha ɗaya wa huwa qawlun da'if yace wannan kaulin nasa kuma yana da rauni li mukhalafati itlaq jawabin nabi sallallahu alaihi wasallam sabiq saboda ya saba ma bude kofa da manzo Allah cikin ansaccen da ya bayar da muka faɗa wa mukhalafati li amali sahabati wa ba'da kuma saboda ya saba ma aikin sahabbai da wadanda abayar su fa innahum kanu yusalluna 20 rak'atan sahabbai raka 20 suke yi wa 39 wasu na 39 wa gaira zalik wasu na wani ba wannan قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه واختلف أهل العلم في قيام رمضان في سنن الإمام الترمذي يتي ما لم يسي سقاني قبل قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وسنة قال إنك ركع أربعين دقيقة وتري وهو قول أهل المدينة وأن يتتي فتوهم ما لم مدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة إنك جاء مدينة هكذا كان إن جاء إمام الترمذي wa aksa kaga tirmidhi kuma tun wani lokaci 279 ya cika tun karni na uku bai kare bai rasu kenan madina an dade ana raka 41 wa aktsaru ahli al-ilm ala ma ruwiya an umar wa ali wa ghayrihima min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam 20 raka da yawan malamai sun fi tafiya akan abinda aka dauko daga umar sayyidina umar da sayyidina ali cewa da sabai da yawa cewa raka 20 ake yi وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة إمام الشافعي يتقرم مكة منترد أنا صلى ركعة 20 شكما إمام الشافعي يارو شكرا تدريبيو دا 40 دقيقة ودريبيو ده هدو دريبيو ده هدو kaga kenan kafin shekara ta 200 raka 20 ake a Madina مع مكة كي وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء إمام أحمد بن حنبل يتي أن رواية دبن دبن جمد يد ركوين تراويه ba wani hukunci tsaye a ciki kaga wannan duka cikin magabata ne wa qala ishaqu ishaq ibn rahawai yana cikin manyan malaman hadisi jigajigai kuma yana ma da mazhabar kansa bacewa ta yi bal nakhtaru 41 rak'atan ala ma ruwiya an ubay ibn ka'ab yace mu dai raka'i 41 muke yi kamar yadda ubay ibn aka rawaito daga ubay ibn ka'ab ne daga cikin magabata ne daga cikin marubutan alqurani na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقال ابن عبد البر في الاستذكار وانا شرم بوطاك يعني ابن عبد البر المالكي يتي وروي 20 ركعة عن علي أو رويتورين ركعة 20 لقى سيدنا علي وشتير بن شكل وابن أبي مليكة والحارث الحمداني وأبي البختري وهو قول جمهور العلماء وانا شيني مجانا مثل يوم ما لما يتي ركعة وأكي 20 وبه قال الكوفيون ما لما كوفا دب أبن دسكي كده والشافعي وأكثر الفقهاء ما في يوم فقهاء ركع شرسكي وهو الصحيح عن أبي بن كعب وهذا شيء إن كانت دقى أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة باترد الصحابة الصحابة ميبا أبي بن كعب شيء الإمام التراوي نفرقوا أتاري مسلم bayan manzo Allah domin bayan da manzo Allah sallallahu alaihi nan kwana hudu yana yi dainawa yake saboda kar a wajen to har ya cika ba a zuwa masallaci ai mutane a basu a gidajensu daga baya zamanin sayyidina Umar sai kira Ubayyu Kab yace a zo ayi a masallaci to kaga yace ishiraka 20 yake yi wa qala ata'un babban malamin Makka ata'un Abi Rabah yace adraktu an-nasa wa hum yusalluna salatan wa 20 rak'atan bil witri ata'un Abi Rabah yana cikin tabi'un almajiran sahabbai almajirin na Aisha ne yace na tarar da mutane suna sallah raka 23 in ka hada da shafa'i da witri kaga dai 20 din kenan hade da me shafa'i da witri wannan yana cikin musnad kuma na ibnu abi shaykh musannaf ne ibnu abi shaykh sai malai ce summa ayyu farqi bayna an yusalli 20 aw 23 muttasilatan wa bayna an yusalli 8 aw 10 awwal al-layl wa 11 akhirahu malam ya ce shin menene bambanci mutu ya raka 20 gaba ɗaya lokaci ɗaya ko 23 lokaci guda me bambancin wannan da mutu ya raka takwas ko goma farkon dare sannan ƙarshen dare ya tashi sha ɗaya me bambancin su akwai dalilin da zai hana fa madarul mas'alati ala anna tarawih la tahdida li rak'ati malai kenan wannan matsala ta da waya kan maganan adadin tarawihi wanda malamai sun tafi akan cewa rakawinta ba da iyaka wa annan laila kullahu mahallun lil qiyam cewa duk gaba ɗayan daren lokacin tsayuwa ne wa annal fasla bainal qiyami la yuf'alu ta'abbudan li dhati kuma barin da ake tafiyar da ake bayan yin tarawih a je gida a huta a dawo yace wannan tafiya a hutan ba ana yin sa bane ta'abbudan kun gane yanzu misali za mu ce mu masallacin nan za mu yi raka'a takwas sannan mu tashi mu yi halaka mu yi zikiri sannan mu dawo mu yi takwas sannan mu tashi mu yi kaza in muka sa wani tsari na musamman da yin ta'abbud ka kana ce masa bid'a amma mun gama mun tafi gida mu huta mu dawo shi wannan tafiya gida a hutar adawa ba ta'abbud bane da dalilin ka ta gida kana iya bacci kana iya saduwa da iyalinka kana iya cin abinci kana iya tafiya kai wani abu daban kana yi fira wurin bai shayi ko sannan ka dawo kai tahajjud yace wa inna ma yuf'alu taysiran ana yin wannan ne don a sawwaka wastiksaran min alkhair yawaita alheri mun yi farkon dare mun yi karshen dare wabtigha'an liiqa'i shay'in min alqiyam fi thuluth alakhir min al kuma ana son ne mutum ya zama ya samu yin sallah a wani yanki na sulusin karshe na dare kowa ya san falalar daraja ubangiji da kansa yake saukowa ya ce ina masu bid'a a basu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman sallama bi hadhihi almuqaddimat lam yakul lahu an ya'tarid ala ja'al alqiyam ala juz'i yace duk wanda ya fahimci wannan bayanan ya gamsu da su ba zai dawo yana jayya don me akai tarawih aka dawo akai tahajjud ala shaykh salih al-fawzan fi kitab ithaf ahli al-iman بمجالس شهر رمضان شيخ فوزان yana nan da ransa ko ya rasu shin yana nan da ransa kuma umda ne a cikin malaman sunna na kasar Saudiya yana nan da ransa yace wa amma fil ashr al awakhir min ramadan idan aka zo kwanuka goma na ƙarshen ramadan fa innal muslimina yaziduna min ijtihadin fil ibada iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam musulmi duk inda suke zaka ga sun ƙara yawan ibada don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa talaban li lailatul qadr allati hiya khairun min alf shahr da kuma neman lailatul qadr wadda ta fi wata dubu fallazina yusalluna 23 rak'atan fi awwal shahr yace wanda ke sallah raka 23 karshen dare abin nan farkon wata goma na ɗaya da na biyu suna sallah raka 23 kamar da yake a haram yuqassimunaha fil ashr al awakhir in an zo goman ƙarshe sai su raba su biyu fa yusalluna ashra raka'atin fi awwal al-layl sai su yi raka'a goma farkon dare yusammunaha tarawih suna ce mata tarawih wa yusalluna ashran fi akhir al-layl can ƙarshen dare sai su koma wasu goma yutilunaha ma'a al-witr bi thalath raka'at sai su tsawaita su saboda ƙarshen dare ne kamar yadda muke hizo no muke a wannan masallaci hizo shida ko bakwai kuna kai bakwai shida dai kuma eto saboda ana so a gama cikin kwana tara tunda babu tabbacin na goma hizo shida da rabi zuwa hizo bakwai hizo bakwai kullun kaga a tarawih ne muke yanzu ma goman karshe na ga nan hizo ɗaya alarmomin muke a sauran masallatai yanzu biyu ake yace yutiluna ma alwitr bi thalath rakat wa yusammuna qiyaman suna ce mata salatul qiyam duk wani muna ce mata tahajjud a saudiya qiyam ake ce mata zaka ji lada yake salatul qiyami asabakumullah shi ma wannan salatul qiyam din wani malami dan zambara muna ta da shi a makarantar salatul qiyam sai ce bid'a nace to shin ita qiyam ce bid'a ko wannan sanarwar mun riga mun tashi sallah ban tuna bin da yace wa hadha ikhtilafun fi at-tasmiyati faqat wannan sabani ne wajen sa suna kawai wa illa fa kulluha yajuzu an tusamma tarawih aw tusamma qiyam ta farkon da ta bin ko kika kira tarawih yayi kuma ko kika kira kira qiyam yayi ba ta sunan ba shine magana shin yin ta ya halatta ko bai halatta ya halatta yace wa amma man kana yusalli fi awwal shari'i 11 aw 13 su kuma malam mutanen da suke yin farkon wata suke raka goma sha ɗaya ko sha uku fa inda hu yudifu ilaiha fil ashr al awakhir ashr rak'at in an zo ƙarshe sai su ƙara raka'a goma yusalliha fi akhir al layl wa yutiluha sai ta ƙarshen dare kuma a tsawaita ightinaman li fadl al ashr al awakhir don neman falalar kwanuka goma na ƙarshe wa ziyadata ijtihadin fil khair da ƙarin alkhairi ƙarin ƙoƙari wajen neman alkhairi وله سلف في ذلك من الصحابة وغيرهم yake waɗanda ke yin wannan suna da magabata na sahabbai da wasu sahabbai in man kanu yusalluna salasan wa 20 kama saba wanda sai raka 23 kamar yadda gabata fa yakununa jama'u bayna alqawlayn anan su hada qawli biyu alqawlu bi 13 fil 20 alawwal wal qawlu bi 23 fil 10 alawakhir yake kaga sun yi amfani da qawli biyu masu ci aisha uku to su sun sha uku a kwana 20 na farko masu yawa ashirin da uku sai ashirin da uku a kwanuka goma na ƙarshe to wannan fa nukta ta ɗaya ne cikin ba da amsar da malami yake akan fatawar malam albani ta ɗaya ke nan ya ce saniyan na biyu hadal faslu wa taqsimu amrun qadim kowa ya san muna girmama albani ko muna ganin darajarsa mukan da yake ɗaliban ilimin hadisi ne to ina ganin ba wanda muke ganin girmansa a ilimin hadisi a wannan zamanin gaba ɗaya kamar albani kuma ya cancanta amma ba ta bai raddi ba a yi kure ba ta bai masa raddi ba ta in an ci gyaransa a yi ne duk wanda ba annabi ba na cin gyaran amma abin da ake so za a ci yaran mutum a yi da ladabi musamman in mutum ne mai daraja sabbai ma musu gyara ko ba yi ba an yi musu gyara istidrakatu aisha ala sahaba littafi ne guda na wuraren da na aisha ta yi masabai gyara yake hazal faslu wa taqsimu amrun qadim وليس كما جاء في السؤال أنه منذ خمسين من أو نحو ذلك yace cewa wai a yi sallah farkon dare a raba a yi ƙarshen dare sabuwar bid'a ce da hulaifi ya kago yace wannan ma ba haka yake ba haka bane qala ibn rajab rahimahullah sai ya koma tun karni na nawa karni na bakwai shekara wajen ɗari takwas baya to kaka ce shekara hamsin a shi shekara ɗari takwas ba akwai da magana yace wa rawal marwazi an ahmad fi rajul yusalli shahr ramadan يقوم فيوتر بهم وهو يريد يصلي بقوم آخرين يشتغل بينهما بشيء يأكل أو يشرب أو يجلس mace marwazi ya ruwaito magana daga imam ahmad ibn hanbal tabbi ba ma ibn rajab ba kenan imam ahmad ibn hanbal ana tambayar mutumin da yusalli shahr ramadan yana sallan dare ta ramadan ya ƙumu fa yutirubin ya tashi ya yi mutane sallah ya yi musu witiri wahuwa yurudu salli bi ƙaumin akadi kuma suna can in an jima zai sallah da su ya shtagilu bai na huma bishai tsakanin wannan da watan ya je wani abu ya akulu au ya shirabu au ya jilisu ya je ci abinci sha ko ya zauna ya huta sannan ya je ma waɗancan wata sallah قال أبو حفص البرمكي وذلك لأنه يكره أن يوصل بوتره صلاة ويشتغل بينهما بشيء ليكون فصلا بين وتره وبين الصلاة الثانية إمام محمد yana kyamar ka raba witirinka ka sa witirinka tsakaninsa da wata sallah don haka ya fi son kenan witiri ya zamo ƙarshe don haka karka yi shi sai bayan kayan sallah ta biyu kidan imam muhammad ya halatta ka yi sallah bayan isha'i can an jima bayan ka ci ka sha kan sabuwa ka sake wata ko kamar yadda muke yi mai bambanci jama'a wa hada idan kana yusalli fi bihim fi mawdi'ihi yace amma fa wannan idan nan wurin ne wuri guda ne fa amma in kana fi mawdi'in akhar fa dhahabuhu faslun idan har wani wuri ne inda misali limamin da zai tarawih nan kuma zai tahajjud a masjidul imam al-bukhari na karkashin gada yace to wannan kaga wannan rabawa ne wala yu'idu witra thaniya yana da dama yi witrin sa na daya in yace can ba zai yi wani witrin ba li'annahu la witran fi layla saboda babu witri biyu a rana daya a dare guda wal mansus an ahmad khilafu dhal khilafu dhalika qala fi riwayat salih fi rajul aw tara ma al-imam ثم دخل بيته يعجبني أن يكون بعض جد ضجعة أو حديث طويل صالح ياي رواية لغا إمام أحمد cewa mutumin da ya yi witiri sannan ya shiga gidansa ma'ana ya yi witiri masallaci sannan ya koma gida ya ce yu'ujibu ni an ya kuna ba da baj'atin na fi son ka yi witiri bayan ka yi bacci au hadisin ɗauyin ko ya za an ɗau wani an yi wani abu mai tsawo sannan ka yi witiri kaga kenan an raba tarawih da me da shafa'i da witri wa ikhtalafat riwayat maganan tana da tsawo ina ga abinda muka yi bukatar sani kusan mun fade shi muradi game da wannan shine mu san cewa wannan fatawan ta malam albani Allah ya ji kansa in banda waɗanda suka ɗauki ra'ayinsa ba wani malami da yake kan wannan fatawa mana duk wanda ka jawo da fata to taqalidin albani ne yake ba wai wata sabuwar fatawa ce shi kuma la albani anan ya saba ma malamai sawa'un na zamani yanzu ko kuma na da wa'inda suka gabata kuma insha Allah gaskiya tana tare da su cewa ya halatta ai sallah farkon dare tarawihi kuma ƙarshen dare a saki tashi a wata tarawihi duk sunan da aka ga dama a bata sannan ya halalta a wuce raka'a goma sha ɗaya saboda babin nafila faɗi gare shi kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe kofa ya ce masna masna fa idza khashiya al-fajr salla rak'atan wahida tutir al-maghrib yayi ta yin bibbi har sai ya ji tsoron al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance sannan kuma saboda sabbai suna yin 20 wasu ma na yin 40 sannan su shafa'i da witr 23 kenan ko 43 wannan kuma shida bi da kuma musulmi duk in ka karanta duniya ko ina zaka tara ana yi in banda inda ake aiki da wannan fatawa ta mala albani to shi mala albani girmansa da darajar da matsayinsa a ilimi yasa dole ne in yayi kuskure a samu baraka a samu sabani mai yawa malamin ya tumba tsaye zan babba to zalla tuntuɓinsa dole ne ya haifar da saɓani saboda dole ne wasu su bi shi kuma dole ne ya kawo hujja don bai magana da son rai shi ma da nasa hujjoji sannan kuma dole wasu su gamsu da wannan hujjojin nasa to amma dai magana ingantacciya tabbatacciya tsakanin sauran malamai ita ce ya halarta a wutar ka goma sha ɗaya kuma ya halarta a raba sallar dare biyu a yi wata da farkon dare a yi wata da ƙarshen dare wannan ina jin ita ce amsar da idan an fahimce ta bai kamata a kuma tambaya akan wannan mawdu'i ba Allah ya sa an fahimta akan alama an gamsu da bayanin da aka yi a'a wani ya ce a'a ko wani bai gamsu ba ai ba lalle wani kowa gamsu ba shi yasa na karanta muku abin da ni ba nau bane na wani malami ne shi ma Sheikh Saleh Al-Munajjid ɗaya daga cikin malaman da nake amfanuwa da su kwarai da gaske to Allah ran ma bari mu gani ayoyin da suka rage mana cikin sura kuma na kammala su بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها Allah ya ce misalin waɗanda aka ɗora musu a taura sannan suka ƙi ɗaukarta suka yi watsi da ita suka ƙi tsayawa su karance ta su har da ce ta su yi aiki da ita ka masalin imani ahmadu asba kamar misalin jaki ne wanda yake ɗauke da littattafai suna amfaninsa to kaga ba amfani kawai ka tara labirari babba ka cika ta da littafai amma kuma ba ka karantawa haka babu amfani kana karantawar amma kana kauce ma abin da ka karanta ba ka aiki da shi gaka malaman yahudawa da suka yin aiki da taura sai Allah ya kwatanta su da jaki mai ɗaukar littafai bi isa masalul qawmin ladina kazzabu bi ayati Allah tir da misalin mutanen da suka kare ayoyin Allah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai qul ya ayyuhal ladina hadu قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل يا أيها الذين هادوا من زال الله كثيرا سكتياكو أن السكة زم يهوداوا in za'amtum annakum awliya'u lillah in kun raye cewa ku ne masoyan Allah min dunin nasi banda kowa yahudi na ganin kowa Allah bai so in ba shi ba fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ku yi gurin mutuwa don ku haɗu da masoyin naku Allah in har gaskiya ne kuke wala yatamannawnahu abadan Allah ce har abada ba su gurin mutuwa ba bima qaddamat adim saboda abinda hannayensu na gabatar na miyagun ayyuka sun san in sun gabu da Allah ba a san mai daɗi don haka ba su gurin mutuwa wallahu alimun bi zalimi Allah mai cikakken sani ne game da azzalumai yana kuma dakonsu zai yi musu hukuba da ta dace da su قل إن الموت الذي تفرون منه إن الموت الذي تفرون منه فإنه لاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي qul innal mauta allazi tafiruna minhu manzala ka gaya musu mutuwan nan da kuke gudu fa innahu mulaqikum mai cimma ku ne kamar da wace aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka shiga sai mutuwa ta riske ku ko da kun shige benaye kun baboye duk inda ka shiga mutuwa ta tana iya zuwa ta zakulo ka thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan a mai da ku zuwa ga Allah masanin faida boye sai nabiyukum bima kuntum ta'malun labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa ya sa muku majigi ku ganin ma idon ku abinda kuka aikata sannan ya muku hukunci akai اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون نعم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله جمعة أكيد جمعة وأن أكيد لغة قريش أما كوتا جمعة kaga sai daidai da mu Hausa ake amma dai in ka zo tilawa ka ce jumu'a jumu'a ya ayyuhal ladzina amanu ya kun suka yi imani idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati idan aka yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku hanzarta zuwa ambaton Allah fas'au ku tafi ba sa'ayu wannan ne na gudu ba sa'ayu ne na tafiya falamma balaga ma'ahu sa'ya lokacin da Isma'ilu ya tafiya tare da Ibrahim wurin kiyo ai ga wurin kiyo ba gudu ake ba ko sai Allah ya ce yanka shi fas'au ila zikrillah ku tafi zuwa ga ambaton Allah wa zarul bai'a ku bar ciniki an ce to wannan kiran sallan fara hudu ba kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin sayyidina abubakar da lokacin sayyidina umar kira guda ake yi ma juma'a idan liman ya zo ya hau minbari ya yi sallama sai ladan ya miƙe kiran sallah lokacin madina ƙaramin gari ce ga lokacin ma kowa ya iso ba a jiran kowa to zamanin sayyidina abubakar daula ta fara faɗaɗa zamanin umar ba a ma magana ko da kai zamanin sai usman madina ta zan babban gari wanda ba don an dage ba matsalaci guda bai isa sai da lokacin su suna da himma komai nisan wuri suna iya zuwa mu yanzu an ce sai kai tafi kilomita guda ko wacce sallah to za ka yi na aboki na ɗan ceceniya akwai ɗan ceceniya da aka min na yi kula da wasu ɗalibai 'yan wilayatul mutahida eh yaki kira soviet su hamsin to sai a kawo wani sabo shi bai daidai da musulunta ba muka zo aka ci abinci aka haura hawa na hudu muke yana ji yes hawa na hudu kuma ba lift ba lift haka muke taka ba mu daɗe ba sai ja yi kiran sallah zanen na zubu ɗaya kai alwala muka sauka muka je aka ci aka yi sallah sannan ne ma aka ci abinci muka dawo ba aminci ta ba sai ji kuma je kiran sallah ce menene kuma aka ci aka sauka aka je a'a sai an jima haka dawo isha magariba to dai zai isha sai ya aza hannu ga kai sai babu aiki nan sai sallah to kenan madina masallaci guda na isassu amma saboda suna da himma da kokari amma garin ya girma to kiran sallah kiran sallah guda baya isassu saboda haka in aka yi mutanen kusa da masallaci ɗin ke sani sai liman ya hudu bai kare wasu ma ba su sani ba kuma da ƙari hudu ba mai za a yi sallar juma'a za a yi za ka sai sai da na wasu yake a tafi bakin kasuwa a yi wani kiran sallah kafin liman ya fito kaga mutane a faɗakar da su cewa lokacin juma'a ya yi ku wuce masallaci sannan su isa masallaci liman ya zo hau bari a koma yin kira ne to da haka suke ce masa bid'a mu muna ga akwai rashin ladabi ka kalli khalifa na uku na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya kira shi rashid alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin duk al'umma musulmi in banda yan shi'a sun yi ijma'i Usman na cikin rashidun ɗin guda da katir yan shi'a duk musulmin duniya sun yarda Usman khalifa ne rashid wanda manzo Allah ya aiko shi to muna ga akwai rashin ladabi sai na Usman yayi abu kace masa bid'a bayan kuma annabi ya ce mai koyi da shi to in kuma ka ce a'a ai kai yare ne haka sai muke to kira ta bid'a idafiya wato abinda yanayi ya kama akai to wancan kirar da kasuwa bai hana ciniki amma wannan na hawan mimbari to da rashin ƙur'ani yana yana hana ciniki to idan an yi cinikin akwai shi ko ya walwale ko bai yi ba da yau malamai sun ce akwai shi wasu kuma sun ce annahu ya'udu ala al'amali bil ibtal duk abin da aka naka in kai shi ya baci kan mutum ne cinikin riba ba ciniki ne sai ba ta ce ne wurin shari'a to amma dai mafi inganci shine cinikin bai ɓaci ba amma an yi laifi to amma ana iya ciniki na lalura misali ruwan alwala ana sai da su bakin masallaci ba ga buta ko leda fiya wata ko da sauransu ko wannan kaga lalura yin sallar ta kawo don haka su kaɗai halatta ya ciniki amma da ɗata da ɗunya da arake da da bino da sauransu ba a ciniki su a wannan lokaci ko kana kusa da masallaci ko kana ne zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce wannan shine alkhairi gare ku idan har kun kasance kun sani fa idza qudiyat salatu in aka gama sallah fantashiru fil ardi huwa su cikin kasa wannan ba umarni ne na wajibi kan sauran umarni ba ada ya ce wa zarul bai'a ku bar ciniki ko to da aka gama sallah fa sai ku tafi zuwa cinikin don haka al'amuru muna lil'ibaha amma malamai suka ce tun da Allah ce in mun gama sallah fantashiru fil ardi muwatsu cikin ƙasa wabta gumin fadlila ku nemi falala Allah to duk wanda ya koma kasuwa bayan jum'a sai Allah ya kama shi falala don haka cinikin bayan jum'a ya ku ‘yan kasuwa yana da amfani akwai cikin magabata wanda aka ruwaito ranar jum'a in ya gama sallah sai fito bakin masallaci bari in ga ibnu kasir ne kawo addu'ar da yake yawa gashi nan yace kana iraq ibn malik radiyallahu anhu idan sallal jum'atan sarf iraq ibn malik in yayi sallar jum'a sai ya fita fa waqafa ala babil masjid sai ya kofa masallaci fa kala allahumma inni ajabtu da'watak ya Allah na karba kiran da kai na taho masallaci وصليت فريضتك ناي سلف فريل انك دورا من وانتشرت كما امرتني ناك يزوا منك امرتني نبدا ارزق فارزقني من فضلك وانت خير الرازقين saboda haka in kana son falala bayan juma'a kuma kasuwa baka mu bamu da hutun juma'a masu cewa a yi mana hutu kawai shawa ce don an ba wasu hutu mu ba mu bamu da hutu ran juma'a wadkurullaha kasiran Allah ya ci ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ko da za ku rabauta wai za ra'u tijara ko ba kai ba ka karanta ta wa idza ra'u tijaratan takan dauko idan suka ga an yi an zo da kayan kasuwanci kamar yadda dihiya ya zo da kayan sana'a ran juma'a ana bukace kuma ana tsoron ba su isa gari aula hawan ko suka ga wani abin daukar hankali in faddo ilaiha sai su watsa su zuwa wannan harkar wata kuka ka'imin su barka kana sai wannan abu ne da ta ɗauro an yi shi sau ɗaya a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi kuma ubangiji ya rubuta shi cikin Qur'ani ya faɗa shi cikin Qur'ani kuma sabai sun dauki izina da shi ba ƙara to in koma ji wanda shi ya daga murya kuma ya ce wani abu qul ma inda Allah khairun min Allah wa min at-tijara ga ya musu abinda a wurin Allah ya fi alheri daga duk abin da ke ɗauka hankali ko ko kasuwanci wallahu khairur raziqin Allah shine mafificin masu azurtawa na so in nuni zuwa ga falalan juma'a amma mai rikodin ya gaya mai minti ɗaya rage kaɗai kacal don haka bari kawai in gaya muku wata fa'ida guda ita ce juma'a ita ce rana ta ƙarshe ga halitta Allah tabaraka ta'ala ya fara yin halitta ran Lahadi ko mun faɗi wannan Litinin Talata ya gama da ƙasa yaje zuwa halittar sama Laraba da Alhamis ya gama Juma'a zaka Juma'a Allah ya gama halittar sama sai ya halitta Adam ran Juma'a kuma a ran nan ya sauko da shi duniya kuma a ran nan ya haɗu da matarsa kuma a ran nan za a yi tashin kiyama don haka Juma'a tana da wani matsayi na so in ɗauko daga tarihin jahiliya amma mala ya ce babu lokaci a zamanin jahiliya yawmul aruba ake kiranta wannan al'ada litinin daga baya ne da sunansu ana kiransu ahwanu awwalu ita ce lahadi ahwanu litinin jubaru talata dubaru laraba mu'is alhamis aruba ita ce juma'a sai shiyaru ita ce asabar kwana bakwai ke daga bayan sai kuma al'ahadu rana ta ɗaya al'isnani rana ta biyu as-sulasa'u rana ta uku al'arbi'a'u rana ta hudu bayanin na da tsawo bari mu dakata a nan abinda muka faɗa bisa sawaba Allah ya amfana da mu da shi dan mu kuskure ko tuntuɓe harshe Allah mana afara gafara wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk